آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
za ka zo wurare da dama Qur'ani duk inda Allah ya kawo mana ibad wala da aina ila Musa
bawa a kan cewa bawan nan ba abin da zai iya amma idan kana neman taimakon bawa kana ganin ba wanda zai iya magance halin da kake ciki sai shi wannan bawan da kake neman taimakonsa to ka fito da dukiya ya kai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ihdina siratal mustaqim bayan an ce ya Allah kai kaɗai muke neman taimakonka. Ya tafi shi da injinan sirafon Mustafi. Ya Allah, ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Domin bawa ya kamata karye addu'a sai lokacin da yake jin cewa kaman gashi da Allah subhanahu wa ta'ala. Ko wai ya san ibadi annaka inni قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا زما كنا الدعاء ده الله سبحانه وتعالى فمن كنا jin cewa ga kaga Allah ne kana roƙon shi shi yasa da aka fara sura gaba daya sai yanzu aka fara addu'a ko sai da aka yi iyaka na abudu ana magana ga bawa ga wanda yake magana shi Allah subhanahu wa ta'ala to sai aka ce ya Allah shiryar da mu hanya madaidaici shiryarwa nan wacce ake nufi ita ce shiryarwa ta taimako mun yi bayani a baya cewa shiryarwa kala biyu akwai shiryarwa ta nuna hanya ana kiranta hidalar hidalar akwai shiryarwa ta taimako ita ce a rika hannun mutum a kai shi inda ba shi har mun yi misali ko da da da misali mutum zai yi tafiya sai ya ga signboard ko yana ganin waje sai ya ga signboard ya nuna ga hanyar tafiya wajen kaga wannan hidayar dilalatin ne ya shigar da shi ya nuna masa hanya amma wanda zai zo bayan ya bi hanyar ya ce to zo ku je ku kai ka to ya rika hannu da ko ku ce zo ku maka ce da shi to kaga hidayar dilalatin ne ya tafi shi bayan ya biyo hanya sai ya tsara da shi shine irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wadanda suka shiryu kaga intada ya nemi hanyar shiriya ya bi hanyar shiriya to wanda suka bi hanyar shiriya kaga suka bi hidaya ta gudana zadahum hudan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu shiriya kaga ya ba su hidayar maqunatin dinan wa atahum taqwahum kuma ya zama ya ba su tsoron Allah sai su zama a kan hanyar Allah subhanahu wataala irin wannan shiryarwar kuma ita ce Allah subhanahu wataala yake cewa yana hana wanda suka zaɓi irin shirwa da zaɓi ɗin hanyar Allah subhanahu wataala kamar can da mabud da Allah yake gaya mana lafiyar inda da ce hajji Ibrahim ki rabbi an atahu Allahu mulka insana Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen azzalumai shiryar wanda Allah baya mutane azzalumai shi ne hidaya ta makuna inda sun zalunci kansu kaga zalimi na Allah ya nuna musu hanya amma sun kibi to tun da sun kibi to Allah ba da ba zai shirya da su ba wallahi la ya ji kai mafani shi ke nan sai ya hana su hidaya ta ce tun da sun ta amfana da hidaya ta dilala ita ko hidaya ta dilala ta shiryarwa to ita ce irin shiryarwar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi inda Allah yake cewa shi wa innaka latati ila siratul mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya to wannan shiryarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hidaya ta dilala hidaya ta dilala amma innaka la tahdi man ahbabta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mashi to ita ce hidaya ta mahuni sai wanda ba ka shiryar da wanda ka so kaga saboda kai Allah ne mai iko Allah ne mai yin abin da yake so kai ba za ka hidaya ta mahuna ba za ka hidaya ce ta dilala shine wajibi ko hidaya ta dilala ita ce irin hidayan da Allah subhanahu wa ta'ala fara mana yayi masa mudawa ko wa amma samudu fa dainahu fastahabbu al-ama ala al-huda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce samudawa Allah ya ce ya shiryar da su amma kuma sai suka zaɓi bata akan shiriya kaga shiryar da su da yayi hidayar hidalati ya ana musu hanya amma sai suka zaɓi bata to tunda sun zaɓi bata Allah ya ce fa aka bar kun sa'i fatul azabi min ma kanu yasma'u shikenan sai Allah ya ma kanu yaqibu sai Allah ya ta ala ce to shikenan sai azaba ta da ya same su da abin da suka jama kansu da su duna ya fi su duna suka jama kansu shine na kin bin hidaya ta tilala wallahu a'lam to haka dai ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya mace da ciya nan ana nufin hidaya ta kuna da kama hannun ku shirya inda mun nemi shirya da kanmu mun karbi shirya ne as-siratal mustaqim as-sirat wato ita ce hanya asalin kalmar wato sini ne as-sirat shine ainihin kalmar yadda take to amma shi sun yi a larabci in ya zo kusa da ra to ana taurara shi sai ka ci shi kamar sa to kuma da aka zo wajen rubutu na mutane da aka rubuta shi sa din ko da yake sin a wajen amma an rubuta shi sa saboda kada wani wanda bai san yadda ake karatu ba ya zo karatu zai iya kirana ya karanta shi kamar sa ya karanta shi kamar sawa to shi ka sai a bar shi a haka sai a ce sirafa kamar can da yake musaitir musaitir ta ga musaitir ai musaitir da sin to amma tun da ya zo kusa da rani da fa to sai a mai da shi ya nufi shi kamar sa to kuma aka zo da rubutu a musa sai a rubuta shi har yanzu kamar sa ne to dai a sirafa mustaqim ita ce hanya mafi daidaita ina ce hanya madaidaiciya to ita ce mafi kusancin hanya da inda za to hanyar da ba ita ce mafi kusanci da inda za a wato ba a kira ku mutane ba ne ya sa bature da yake cewa shortcut yana da faɗi ne amma shortcut in an same shi to ita ce hanya shi wancan wata lalura ne ya saba a ba ta zama hanya ba ko in an sami shortcut din to ba wai an bar hanya ba ne ita ce hanya masana an daka san cewa ko da zane kai daga ɗaya zuwa goma ka ja layi to mafi kusancin layi wanda misali za ka kirga za ka sami misali daga wannan kofar daga kuke zaune zuwa gate to mafi kusancin abin da zai kai da shi ne siratul mustaqim don hanyar da za ka fi tsara ko milimita ɗaya ne to ba siratul mustaqim akwai karkacewa a cikin hanyar da aka haka da sirafin mustaqim ita ce mafi kusancin hanyar tsakanin bawa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalilin ya sa shaitan saboda makiri makka zannan Allah ya fi cewa duk inda aka fara kewaye kewaye to da matsala ya san duk inda aka ce za a bar hanya malamai suna cewa wajen kwacin wannan kewaye kewaye shi ne wajen kwacin wannan jirgin kasa za a yanki shi kasa ta tashi ta yi amma a ƙarshe inda za ta sai ta shi a yamma amma kuma ta je ta tafiya kana neman wai ta ina ta juya ta koma yamma ta rasa saboda me ne da wannan kaɗan kaɗan ta ke farawa amma sai ta koma wata hanya da sai za ta cewa wannan kula da mutunci yana farawa da wasa da sun nuna ne amma sai ta yi cikin kafirci mutum yana wasa da sunna yana wasa da sunna wani ya su layi zai koma wasa da sunna mu'akkada zai koma wasa da farilla zai koma farin farilla zai koma inkarin ma farin nan kaga an shiga kafirci idan haka ake son mutum ya tsaya a dawwame akan hanyar Allah subhanahu wataala shi kuma shekan da yake ya san haka to sai ya yi alƙarin yadda zai yi fatar da bayi ba zai ja su bane zuwa wata hanya a a hanya a kulakun lokacin da zai dai ya ya dace da kun mutum ya zo ya ce bari ya kauce ya koma ya nemi wata hanya to shi kenan shaitan ya sami abin da yake so shi yasa shaitan shi ba za ka ganci a cikin giya ko gidan mata ko wani a shi ya haɗa shi da wani ai shi kan shaitanun kansu ba ruwan shi ba ruwan shi su waɗannan ba ba koyi yau su ne ma shi ɗan zai rika cewa da Allah ku bari suna ina ai ba za su iya bari ba saboda ran su ma ta riga ta zama shi ɗan ita kan Allah ya kare ta sai da shi kullum yana wajen aikin Allah yana masallaci yana wajen aikin alkhairi yana wajen mutane da gari sunan ne nema ya nemi customers a wajen shine ke faɗin malafin ma صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين kaga yake cewa ai Allah tun da ka sai Ibrahim na tabbatar da mu in ji shi yace to zai je ya zo na ya tsaya akan hanya a siratu bakin ba mai wucewa amma da yake shi ya san Allah kuma ya san ne ma Allah gani yanci ya bar wannan magana ba ta tunani to Allah zai magani sai ya zo ya ce ya yi ibada da kuma musulmi na wani yace yace to ne ba yi musulmi wannan ba ta da musulmi fi karfi na mu shi ne irin sai na umar da maza Allah ta nasala yake cewa ma tsara ka fajjan in ya tsara ka shaitan fajjan bero sai na umar bai kawai zai hanya ba sai shaitan ya canza hanya to ka ce ba da ka kun wasila kenan wanda sun fi karfi shaitan to irin su sai ya tafi ya ji isra'i ya ce ban da su amma sauran mu'minai to zai je ya tsaya musu akan hanyar Allah duk abin da yake in an kira sallah da duk lokacin ma bacci ya fara daɗi ko ko an ce kai sadaka da shi kana da miliyan ɗari amma an ce ka fara sadakan dubu goma sai ka ce kai ga wata bukata kuma wallahi da zan toshe da wannan dubu goma sai ya fara bayyana maka ya fara maka alƙawarin talauci yanzu in ka ba wannan dubu goma zai je ya ga abu wani kana ba da dubu goma shi ma zai zo maka zai je ya ga abu wani za su dame ka in ka ba da dubu kuɗin da kare to ka ga a shekaru ya tsaye dubu fatara bai amurkun bin fasha shi aiki take to amma kullum dai a hanyar mutanen nagari yake ta malamai suka ce kuma abin mamaki a nan wata akwai wata mu'jiza ta Allah subhanahu wataala a cikin aya wancan kawai ma akwai ce sai ya ce kuma ya ati yana kun gani a idinin wa min qalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai dai a kan waɗannan hanyoyin guda hudu kawai alhali kuma hanyoyin zuwa mutum shida ne to biyu ne ya sa bai ambace su ba ya ce zai tsaya zai zo musu ta gaba zai zo musu ta baya zai zo musu ta dama zai zo musu ta hagu ko ta ta kasa ba me yasa bai ce zai zo ta sama ta kasa ba ma malamai suka ce abin da ya bai ce zai zo ta sama da ta kasa ba saboda ɗaya sama yana ishara zuwa ga girman Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma Allah ba ya san shariki in ya ce zai zo musu ta sama ba to yana nufin zai musharaka da Allah ba an ce ana nufin wai Allah na wajen ba ba ne in za ka ishara zuwa girman Allah za ka ishara zuwa ga sama ko to in ya ce zai zama shi sama to yana nufin zai musharaka da Allah ke nan to bai isa ba in ya ce zai zai ta kasa kuma shi ta kasa ma ka tun alfa ba za ta bar shi zai ta kasa ba dan da ma zuwa ta kasa ne aka ce ya yi kun gwamno ya sa ya kasa ko dan su tada ai shi ne zuwa ta kasa abin da aka so ya yi kenan malamai suka ce kuma dalili shi ne ɗabi'arsa shi ya sa lokacin da aka ce ya yi sujada ya ce lam akun bi abdin da bashi ne falakahu kala ana khairun min halakkan min narin wa khalaqtahu min tin yace ai ni daga wuta aka halice ni shi ko wuta ba wani wanda zai ce ya taɓa ganin an kunna wuta sai dai inda wani tos da yake tura ta amma in dai za a kunna wuta haka nan ita kaɗai kai ƙasa da ita ba za ta je ƙasa wuta ga wutan ba hanyar da za ka sa wuta ne sai dai inda wani ƙarfi da za ka tura ta ƙasa ɗin kamar na ne walda ko amma in dai ba haka ba ka kunna ta ka farka ita kaɗai to za ta sama ba za ta yi yawa ba za ta yi yawa ba za ta yi ko ina ba sama za ta saboda ita ba bi an taɓa ta yarda da yin ƙasa ba to shi kuma daga ita aka yi shi sai ba shi da yarda da yin ƙasa Allah ya kare to shi kuma Allah subhanahu ta'ala an yace ga bawa to duk lokacin da kake kare kasan nan duk lokacin da kake kare kusanci da Allah subhanahu ta'ala fasdut waqtai yi sujada ka kare kusanci da Allah subhanahu ta'ala ah idinas siratal mustaqim ya Allah ka shigar da mu hanya madaidaiciya a nan wajen wasu suna samun iskari a to wai wannan yana nufin musulmai ba su kan hanya madaidaiciya su daga cikin addu'a suna cewa Allah ka shigar da mu hanya madaidaiciya to wannan rashin sani wato rashin sanin yaren larabci shi addu'an bawa ga Allah yana roƙon addu'a na farko don samun abu sannan yana roƙon addu'a don dawwaman abu don dawwaman ni'ima bayan an same ta sannan yana addu'a don godiya don godiya manzo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baka ga yana addu'a a batu kamar da sai na Abu da ya ya Rasulullah an bar da an yi nazara an yi nazara a kan kafirai su bai kula da yi nazara amma yana addu'a har gurbin ka tana sauka sallallahu alaihi wa sallam bai daina addu'a ba dan kai ne yake addu'an ta godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ko shi magana ce ilmul ala dauda shukra wa qalilun ibadi shukr to saboda haka idan mutum ya ce dawwama yana ne da nan sirafin mustaqim to yana addu'a ne dan dawwama akan sirafin mustaqim da kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa shi akan sirafin mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم شيني حينا ودنا ودن كيما نعمة كي نعمة أجريس آه الله سبحانه وتعالى يا yi ni'ima ga wasu tashin bayansa wanda ya faɗa الذين أنعم الله عليهم watan waɗanda Allah ya ni'ima a kansu yanzu abin da bawa yake kallo ni'ima ba ba a ce ba ni'ima ba ce amma ba cikar ni'ima ba ce ba ta a wasu malamai sun suka bani wasu ce kuɗi da sauran su ba ni'ima ba ne dan da ni'ima ne da Allah ya sa su cikin waɗanda aka ce Allah ga su waɗanda ya yi ni'ima to a ni'ima ce amma abin da ya sa ce zama ba ni'ima saboda girman ainihin ni'ima ne yanzu misali talaka yana da lafiyar shi lafiyar shi amma ba ya da koko ba ya da abin da zai sha ruwa sai ya zaune ila ne da babbar mota da babbar kaya da kuɗi ne ya zai ce ta kwana Allah ya zama kuma ko ba haka ba inda inda mai kansa misali ko mai wani ciwo wanda yake gayar rai da hannun Allah zai ji wannan mutum yana magana sai ce ka amma wannan ka cika mutunci ko ba haka ba sai ce wannan ka cika mutunci yanzu ke duk neman da Allah ya maka wajen yi ka kuma kana kana wani kuma can don me ne domin wato shi wannan talakan bai san girman niman da yake ciki ba saboda yana cikin ta lafiya da kwanciyar hankali da sauransu bai san wannan niman ba amma wanda ke cikin tashin hankali ko wanda ke cikin rashin lafiya su suka san girman ni'iman kwanciyar hankali da lafiya da sauransu to kasancewar ainihin ni'ima ita ce ta lahira wacce ta ce ba za ta ci ma la yaqulu wa la qulu sami at wa la khabara ala qalbi bashar ba za ta iya tsawaruwa ga mutum ba sai ba ko da Allah ya bada labarin lahira yanzu yana duka in kuka lura za ka ga Allah misali ne ke mana dan ba za a iya ganewa wani shi dan adam baya gane abu sai abin da ya taba gani ko ya taba sanin shi abin da ba sani ba za ka gane shi sai ba duk Allah zai ba mu labarin aljanna sai dai misali in za a yi misali kuma sai dai a mata misali abubuwan da ke kusa da kai sai ka ji masalul jannatin lati idal muttaquna kaga hakan ne ake baka labari فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ذيك ونم أنا watan misaltawa ne matankwacin aljanna amma ainihin da take ba zai gami mutum ba to wancan shi ne ni'ima da haka wannan irin ni'imomin da muke ganin su a cikin haka sun muka sani dan adam da waɗannan abubuwan su ya sani a ni'ima saboda su yake cikin su to wasu da suka ce wannan ba ni'ima ba ne ni'ima shi ne waɗancan waɗanda Allah subhanahu wataala ya alƙawari ya aje mu wasu da jawa duka ni'ima ne illa dai wasu sun fi wasu wannan zai duka magana ne mai girma mai faɗi siratul ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan wanda kai ma ni'ima malamai suka ce a cikin wannan ayan zuwa nan wajen wannan suran zuwa nan wajen Allah ya ambaci sunayen Allah da sukofi da guda biyar ya ambaci sukofi bawa guda biyar wato mu'mini guda biyar kowane ɗaya daga cikin biyar ɗin da ya amma muna da Allah da aka ambata an ambaci Allah ya ambaci rabbi an ambaci arrahmani an ambaci arrahimi an ambaci maliki yawmiddin shi kuma bawa sai aka ambaci ibada iyaka na abudu aka ambaci isti'ana wa iyaka nasta'in aka ambaci talabul hidaya ihdina aka ambaci talabul istiqama as-siratal mustaqim aka ambaci talabul ni'mat siratal ladina an'amta alaihim to kowanne kuma daga ɗaya waɗannan biyar din na bayi shi ma yana mukawala da kowanne daga ɗaya kamar yadda muka faɗi jiya waɗannan duka sunayen Allah kowanne yana tsaye a daidai wajen wani daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar ko Allah alhamdulillah yana tsaye a wajen كلمة الشهادة ربي صلى الرحمن زكى domin zaka rahama ce suke da tausayi allazini azumi shi ma tausayi ne dan in kai azumi za ka tausaya wa mabukata kai ma ka ji abin da suke ji malik yawmin dini da yana hajji taron aikin hajji to haka dai wato sura tana kunshe da abubuwa biyar biyar da dama sirata alladina an'amta alaihim a waɗanda kai ma ni'ima ya Allah haka waɗanda kai ma ni'ima wanda kai ma ainihin ni'ima wacce take ni'imar lahira mun ba da labari kisan amma kisan ya so da maza da kuma da bayan ɗaukar duniya ni'ima sai sa ba a taɓa yin wani abu ba maza da kuma da kai na ba da nan ba da kaza ko za kuma a ɗauki ko ko da bai taɓa saka ma wani kyakkyawan aiki da irin wannan shi ma za ka zo to ai aka kira ki sai ce kai da aljanna an ba ka aljanna sai na Usman ya kawo ya haka yace to shi da ya kai aljanna wannan sai na Abubakar yayi aiki da ba manzo Allah sai ya ce dan aljanna wani ya kai da ba manzo Allah sai ya ce dan aljanna ne duniya ba sai a ce manzo Allah sai ya ce wata rana an kawo dukiya hadisin Bukhari da Muslim kai yawa wani da cikin sahabbai ya ce ya Rasulullahi kai mun alƙawari zaka bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza fuska ita ta shi kenan iba ya ta iba har ita zama ya yi dukiya na ranar da ba zai shiga ba ya yi zai yi daga ya haka ya ce asu wallahi ka kama mun mu ɗauka ya ga abu ya ce to yi ko wani kuma ni sai ɗan rai sai ya daga ya kasa haka dai hasu a na ƙarshe ya ɗauka da ƙyar yana tafiya za ka so sau yana kallon shi yana mamaki wato mamaki yadda ɗan adam ke son duniya wata kai komai da nan ne da kuma da Allah ya buɗe basirar shi ya san abin da ke wajen Allah ko ba abin da ya ba shi yawa kuma duniya shi yasa wancan kisa a maru ya fi mutu ana neman an yi abin kirki a saga sai maza da sun zula yana saga mashi da aljanna waya amma da kuma yin da aka baki da kuma ila jannati shi sa kai yadda kai masa irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa kai ya shi da kuma sallallahu alaihi wasallam ta ji labarin an kawo dukiya ta aka zo waje aka ba ta labari ki je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ce ya ba ku da kai wanda za ta tsaya ta aiki a cikin dukiya yace ba zai bayar mafi soyuwan halitta a zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam yace amma dai zai ba ta wani abu daban shine zikirin Allah in ka koya mata wani nau'in zikiri yake wannan shine abin da zai ba ta kasa sai shi duk wani abu da ba Allah ba ba na wajen Allah ba to ba wani abu bane wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata ya kasance kuma wajen mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ba ana nufin ka zama ba ka san ba za ka yi sana'a ba za ka nemi kuɗi ba amma in ka samu ya zama almalu salih ayyadin rajul salih ko ya zama a hannunka ba a zuciyarka ba to irin waɗannan su ne a allazina amsa alaihim malamai sun ce alaihim din nan kamar yadda al-imamu qurtubi ya nakalta daga ibn anbari yace zai dauki karatu kala goma tun wani yadda za ka juya shi zai dauka ya inganta ko ko ka ce alaihi ko ka ce alaihi ko ka ce alaihi ko ka ce alaihim ko ka ce alaihim ko ka ce alaihim ko ka ce alaihum ko ka ce alaihum ko ka ce alaihum ko ka ce alaihum duka ya inganta duk yadda aka yi ya inganta haka a kira a صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ba waɗanda aka yi fushi da su ba ko fushin Allah ba za ka ce fushin Allah duk wani kiba ta aliyya kiba ta kiba ta alba kuma a ce da mushi duk wata kiba ta mushi in aka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala to ba ita kiba ake nufi ba abin da wannan emotion din zai iya haifarwa shi ake nufi ina fatan mun fahimta in an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana murna to ba wai murna irin ni da kai yadda za mu rika murna mu fita daga wani yanayi mu koma wani yanayi ba ko ko an ce yana fushi kaga fushi a yadda kan sa fushi ya kasa kontrolin zan sani kuma in har manzo Allah zai ma mutum nasiha ya ce la tasbab yana ya rasulullahi ausini yana la tasbab la tasbab to kaga ashe rabu ba sifa ce wacce take ake son a yi ba sai da ana su kuma ne cewa ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima shekara goma amma bai tauku shi da shi sallallahu alaihi wa sallam to a bai taɓa ce mun ba a cikin wani abu da na yi ne yasa na yi ko wani abu da na bari ne yasa na bari a dan haka idan Allah ya jingina ma kan shi irin wannan sukuki to abin da malamai suke fahimtar shi shine me sifan ka iya haifarwa me fushi ke haifarwa azaba azabtarwa wa'azarwa rashin kulawa ba ta rashin zamu mai da mutum abin zaɓa zaɓaɓɓe to idan aka ce muzuri to shi ne wanda suka cancanci duka wannan sifofin da fushi yakan iya haifar da su wala balina ba kuma batattu ba da yawa aka fata a fita cikin irin mabdul alaihi sai a ce ba irin yahuda ba wala balina ba na tsara wasu kenan an zauna lafiya amma karatun ya wuce nan al-mabdul alaihi mutumin da Allah ya shiryar da shi shi da kansa ya zaɓi kan rai ya cikin abin da Allah ya sa musu ya ba shi na shari'a na hikima ya kuturce ko shi ne mabduda ne dan ai sun dafi ba su da Allah ya ba mu labari a Qur'ani ko menene abin da suka yi sun kuturce ma Allah subhanahu wa ta'ala har suka kai suna suna sun ji kuma kansu bayan da Allah ya tsirar da su ya yi musu abin da ya amma su kai suke zai kai dan mariki suna bauta musu ko fa akhraj lahum ijlan jasadan lahu quwa fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a kaga a haka dai wato duk abubuwa duk abin da aka yi su sun shahadantar da annabawa Allah ya ce su sun ce ba za su yi ba wai a farka mu za mu kuma rafana ko kuma ko ku ruwa ji na ku ki kowace wasfa'u da suka ce mene kan da inna wa asanna wa shuhu bi qulubihim idla bi qulubihim bi kama ya amuru bihi imanukum in kuntum mu'minin ga yana dai haka Allah su wata ala yi su umarni su bi su ce ba za su ba kuma umarni ma mai sauki za a yi abu da sauki amma da canza ko ko yi kuna da kulu ha da kare da kuma min haishi kuma da kuma kuma babu su jira na kulu da tsato tsato kawai na tsirlakun habaya ku wasa da zijin mumkina hibba kawai aka ce ce kalmar hibba kawai amma suka fi cewa sai suna hunka sai canza ba za su yi da Allah ya musu aka buɗe wasu kimomi aka ba su abinci ba su bukata kawai sai ya zo musu daga sama amma suka ce ba su su to a bar su dai ka san kauyawa ne in ji wani malami ya ce ka san ba kauye da aka ɗauko shi ka kawo shi bayi ka ba shi masauki mai kyau da abinci mai daɗi da kaza in ba haka ne ya fara da haka ko zan masu daɗi zai ce da Allah ina ji samu zo gani ko ko da ma zo gani da amfani ta ce kai ko da dai ya ce kai ina ji samu wani abu irin nashi da na kauye ko saboda shi ne duk wani daɗi da za ka ba shi ba zai wani gane ba to abin da suka yi su ma Allah duk wata hikima ya so su samu ba ne kawai yi kuma wanda bi amma ga al'ajar ban fajaran masa ajaran ayna dan al-kullu munafin wa shaqru wa shaqru fi rizqillahi wa la ta'tu fil ardi mufsidin bai kuntum ya Musa sai suka ce mene lan nasbira ala ta'atin wahid فاتقوا لنا ربك واغفر لنا بما تنبت الارض من بقعها وكسائها وفومها وعدسها وفصلها لا جاهل mutanen da aka ba su ɗan shida da da da da da da wato wani zuma irin na Allah wanda ba zuma ce take haifar da shi ba amma suka ce suka ce su duba su ya da albasa da su ita wake da albasa to ala kulli halin watan a duk kowane irin ni'ima Allah subhanahu wataala ya musu amma sun bijir to wannan shine sai ke haifar da ghadabin Allah subhanahu wataala da haka duk wanda suka sami irin wannan ko da musulmai ne ya zama duk ni'imomi da ni'imomi dan Allah ya tara musu amma sun shanta ke suna abin da suka so ko sun shanta ke Allah ya ba su dukiya dukiya ko ba da wahala ba ya ba su dukiya ba wata wahala amma shi ke nan ko suka shanta ke suka koma kawai wannan dukiyar suna amfani da shi wajen saban Allah Allah ya ba su ni'imoma kala kala amma dai suka mai da shi dama da kafa Allah da bijire mata da suka mutum da godiya dan abin da yake haifar da gadar din shine Allah ya tara mu bawa ni'ima sai ya ki amfani da wannan ni'iman cikin bautan Allah wasu rana na sauka a wanke wata ƙasa duk an sani dai ƙasar wace ƙasa ce a farkon abin da yake rubuta a idon mutum da ka sauka a kiyakon ka zo ƙasar da ke da gidajen da suka fi ko'ina tsawo suke da abrat da suka fi kowace ƙasa tsawo a duniya nan ne muke da wani gini wanda ya gina ko ina gini da ko wani cikin tsawo a duniya kamar ku ta karanta hadisin wa an tarar ku ta ta qur'an al alaq wa awal min dunya ne kamar ku ta karanta abin da manzon Allah ba ta karanta ba ta ga ku kwaci mutanen da suke yawo ba ta wannan mutanen wannan kafin shekara 20 da ya wuce suna yawo ba ta al-qur'an suna yawo qur'ara nauyi a kan mutane ba su da komai amma cikin shekara ashirin sai da sai ga kan tsawon jini ake yi ya ta bawa da jirgin yayi hakan da har ta kan ma ta zo garin su garin da ke da gini da babu kin a tsawo kaga a duk da hadisi ya faɗi bil haq shekara dubu da ɗari hudu da wani abu da Allah su sallan ya faɗa wa an tarar rufatar quratul alaka ya ta bawa da jirgin yayi sai gashi kuma ana yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare don haka dai wato wannan shi ne abin da yake jawo gababin lahi subhanahu in Allah subhanahu wataala ya ba mutum dukiya to ana son ya ba mutum ni'ima duka da nau'o'in ni'ima ana son ya amfani da shi wajen bauta ma Allah ne subhanahu wataala ya amfani da shi wajen shigar da sa'ada a cikin zuciyar bayan Allah subhanahu wataala ba ya koma bawan aikam ba yanzu ni kaza nake da shi yanzu na fi kowa wani ya rubuta wala dalina kuma ba wanda suka bace ba su shi kuma bacewa shine mutumin da Allah ya ce da kaza sai ya wuce waje cikin abin da Allah ya ce shi wanda kaga ya tsini ne ya fice shi kuma wannan yana bin amma kuma sai ya kidi yanda Allah yake so a bi sai ya wuce wuri ya tsananta ko ko rubaniyya ta fita da ruwa ma ka tama alaihi illati gha ridwanillahi fa bara'awaha haqqa ayati sai ya wuce to irin wannan su ne abbalina dan da an wuce wuri to shi ke nan kuma sai a kai su da sai sa mutane uku da suka je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka tambayi ibada sai suka ci kamar ya musu kadan sai ɗaya ya ce ni zan zauna ba na taɓa aure ba har abada ɗaya ya ce ni zan ta azumi ba fashi ɗaya ya ce ni zan ta iya wannan ne kullum dare ɗarwan dare har waye wanda ba fashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gaba shi labari yace a kira shi aka kira shi yace ku ne na gidan ce kaza kaza kaza ce ce ni din nan wallahi na fi tsoron Allah gaba daya kuma na fi sanin shi wallahi sai amma kuma ina kuma ina azumi kuma wata rana in sha kuma ina sallah wani lokaci in huta kuma ni na fi duka tsoron Allah saboda ana son tawazu a cikin halittar bawa don haka shi kuma hudumi wajen tasiriki yana haifar da gababin Allah subhanahu wa ta'ala israfi yana haifar da dalal bacewa a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ba wai sai mabiya wasu addinai kadai ba ko da mutum wani addini ne in yi bayan waɗannan sai iya samun kansa Allah ya kare mu a cikin waɗannan makoma din a a ka'ida mun sani an karanta suratul fatiha ana karewa da amin saboda addu'a ce a wacce Allah subhanahu wataala kuma ya alƙawarin amsawa amin din nan shi ma an karanta shi da rubutu da dama amin amin haka ne to kuma malaman sun yi maganganu amma dai ijma'an ba asalin kalmar larabci bane ba wanda an mai da shi cikin larabci shi kenan ya zama larabci a abin da ya ake nufi dai shine Allah ka amsa asalin shi daga siriyaniyanci ne ko a abraniyanci Allah ka amsa siriyaniyanci na watan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa idan ana sallah idan liman ya ce amin to mu ma mu ce amin hadisi ga nan Bukhari da Muslim ya zo da lafuzza da dama hadisan mafi yawa na Abu Hurairah ko إذا قال الإمام قل إذا أمن الإمام فأمن فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية إذا قال الإمام ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ومن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه دليل wannan malamin suke sabani da suka ce liman shi kansa in ana sallah in ya ce wala dalil to ba zai ce ami a bayyana wannan shi ne mazhabin imam malik ko da yake ibn shahabin zuri da aka karwato a cikin imam malik ya rubuta daga ibn shahabin zuri a cikin motsayin imam malik cewan manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana cewa amin a to amma a nan shi ce manzo Allah ya kasance yana cewa to a cikin sallar jami'i ne ko ba a jami'i bane a bayyana ne ko a asirce ne hadisin duka bai faɗa ba so a da aka ce da za kala wala balina a cikin nan yace wala bali ku ce amin ko ka tsaya kuka ce shi liman sai zai ce amin a cikin zuciya ko suka ce a a ai ga yana ce idan amana imam fa aminu idan liman ya ce amin ku ce amin saboda haka mu ma za mu ce amin yadda liman yake cewa ko wasu suka ce a to dan haka ne ai zai zama ɗayan gobe da ya ce da mala'ika wajen shi liman ya ce amin da ba sannan kuma ce abin da mafi wane ne nashi ya ce na mala'ika sai wasu malaman su dan cutar da wannan grafi sai suka ce a'a za ku ce ne ko tare da liman lokacin da zai ce amin duk sai ku ce amin da abin da dace da mala'ika sai su suka ce a'a ai dace ya da mala'ika za ta kalla ne zai yi wani kuma ya ce amin dace da mala'ika wani ya ce amin bayan nan ya dace da mala'ika wani ya ce amin bayan nan su dace da mala'ika ko su mala'ika su ɗaya suka ce ko ba haka ba dan ne na da so da muke da wancan alaƙoƙa na da su da yanzu da an jima suna mala'iku ba dole ne ya zama haka ba shi dai da Allah ya san shi zai kasance alaƙun da halin da wannan matsala ce ba wata wanda take a kan kara ba ba ta sabani ne karami wanda ya faru ne a dalilin bambance bambance cikin fahimtar nassin hadisi kowa yana iya kokari ya aiki da hadisin to amma kowa da yanda ya fahimci hadisin ba da duk wanda mutum yayi ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da cikakken ladan cewa amin tare da liman liman ya faɗa shi ma ya bi wani fahimta ne in bai faɗi ba ya bi wani fahimta ne wallahu a'lam lokaci ya riga ya tafi don haka za mu tsara da matsala guda ɗaya kawai wacce ta shafi suratul fatiha cikin sallah tunda mun yi magana ayoyin cikin sallah ita ce watan hukuncin karatu wannan suran ta fatiha a cikin sallah kamar yadda muka sani kusan gaba ɗayan malamai sun tafi a kan cewa karatun fatiha farilla ne a cikin kowace sallah amma wasu sun da za a gan cewa a ba dole ba ne duk abin da mutum ya samu ya tsaya tare da qur'ani ya wadata amma dai wannan kauli ne mai rauni kuma abin ban dan domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce watan sallan mutum ba za ta cika ba in bai karanta fatiha a kitabi a cikin ta to in an bai karanta fatiha a kitabi ba sai wasu suka yi sabani har yanzu shin ana nufin liman da mamu ko ko a idan liman ya karanta ya wadatar da mamu to mafi yawan su kamar imamu malik da wasu al'umma tare da shi sun fi zafin cewa liman in ya karanta a sallah jahiliya sallar da ake bayyana to ya wadatar da mamu ba sai mamu sun karanta amma shi imamu shafi a wajensa har a sallah jariya dole ne ma shi ma ya karanta fatiha to amma wannan kuma zai saba da hadisin mali na zaɓin qur'an faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana karatu ya ji wasu a bayan shi suna karatu to amma dai shi imamu shafi ya tsaya kan haka ne ta haka idan liman ya ɗan yi sarta tsakanin fatiha da sura in ma ba zai iya karanta lokacin da liman ya karanta wato ya sauri ya karanta amma dole ne sai imamu ya karanta fatiha ko a sallah jahiliya ko a sallah sabiya sai ya karanta shi sallah sabiya kuma imam malik ya ta kan cewa ma mu shi ma zai karanta fatiha in ya sami an zai karanta a duk samu na ayoyin allah subhanahu wa ta'ala imam abu ali bin nu'man shi kuma ya kan cewa a'a shi da jahiliya da sabiya duka ma mu da zai karanta saboda man kana lahu imamun fasara wa imamu da musara ko mutumin da yake da liman kamar yadda zuwa hadisi to karatun liman shine karatun sa to tunda hadisi ya ce karatun liman shine karatun sa dan haka shi ba shi ya karanta komai ba ko da can akwai kisa shahararriya ko wasu masu saba ma wannan fahimta sun taba zuwa wajen suka ce sun zo mukabala da shi a ya ce wai a sallah tafiya ba za a karanta fatiha ba mamu da zai karatu zai ce eh haka ya ce suka ce to shi da su yadda ba za su mukabala da shi ce a ita abin da za a yi suna da yawa su duka haka zan magana da su za ku ta ɗauke hankali na su zaɓo mutum ɗaya da cikin sai ku yi magana da shi wanda ce ku ga wani ce kun wakilta shi suka ce mun wakilta shi kun yadda duk abin da ya faɗa haɗin kun ne suka ce mun yadda duk abin da ya faɗa mun faɗa kun yadda duk abin da ya faɗa kun gani ya wakilta da suka ce mun yadda ya ce to an gama gaggawa saboda ai ina ma cin da imamu ne mutum mabi idan har a waje na kun yadda duk abin da man ya yi ni a yi wakilin ku ya yi ni da za a ji kan sallah kuma ai da abin da man ya shi ne nan ba musulmi Allah ya dace da ala kulli halin dai wannan matsaloli ne wanda malamai sun maganganu a kai amma dai shi ma dan adam yana da fi'a wato yana da fa'ida duk abin da ya dauka wa zai ce shi ne yake kan sunna wanda ya saba musu yana kan bid'a duk wanda mutum ya dauka fahimta ce wacce tana da asali daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan gurgurdan fahimtar wasu ne magabata daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar a wannan yace yana son ƙarin bayani akan tsakanin bismillah da bismillah rahman rahim wato bismillah rahman rahim ana faɗin shi wajen karatun qur'ani da kuma aikata ayyuka masu zaufa amma kuma idan kamar wajen yanka ne to za a ƙara sawa saboda duk da ana son a yi rahama wajen yankan amma kamar ya yi ya saba da hikimar yankan tana bismillah rahman rahim kuma tana raba abu da ransa ko da yake har a wannan yanayin ma ana son ka tausayi din shi yasa ake tsayawa a cikin lafi kawai wannan ya ce mutum yana da nauyi masa hidima a gida idan ya zo fitar da zartar da kai shi ma zai fitar masa ko ko zai iya bashi abin da ya fito wacan idan mai masa hidima a gida kana ciyar da shi to shi ma yana cikin wanda za ka fitar da zartar da kai idan a ƙarƙashin ka abincin sayi amma idan ba karkashin ka abincin da ya gaba to in ka zaka da kanka da kai za ka iya bashi da naka da na iyalin wato wannan yana tambayan ma'anar wasu kalmomi na farko dummatin ba wato mutum ya tafi wajen allah kenan ba can yanzu ba yi da wani mutu da in kana raye in kana da hannun da zai kai da amma in mutum ya rasu to ba yi da wani abu da zai iya sai da ko da a zahirin ma mutum ba zai iya ko yana cikin zimman Allah ne amma in ya rasu ya ji bayyanan haka shi ne magana da muka yi kazu Allah ya kira su ubaji saboda su riga su rasu. wannan kuma lakan kuɗi ta ilaihi watan an aika masa watan yana tambaya jawabu da duk ya ji yana ne a cikin hadisin Isra'il wato da manzon Allah duk inda aka je za a buɗe za a yi sallama a kowane saman an je za a tambaya a wala tasbuhu sai wato ana nufin har ma an aiko shi shi annabi in lokaci yayi dan suna nisan ta zamanin da zai zo Allah yana gaya musu karshen zamani ne to da suka ji kai suna mamaki har yanzu ma an aiko shi dama an aiko shi lokacin da duniya yayi ne an aiko wannan manzon karshen da ake aka sani sallah amma wasu yake da matsalar alula zai iya haɗa sallah zai iya haɗa sallah ina nufin shi da alulansa na yawan warwarewa dama ya danganta idan mutum ya zama haka zai iya ya rika watan yin sallah a lokacin ishtiraki watan sai ya jinkirta wannan shi ya jinkirta wannan sai ya jinkirta wannan shi ya haɗa su sai ya yi su saboda zarurar da ya fita idan kuma ya tsananta shi shi ke yi zai ci gaba da ibadansa ba komai watan kamar salisin farko wani abu illa kawai a in zai yi alola duka sallan da zai ya sake alola amma dan yana alola ban na ci gaba da zuba ba zai ba cikin da komai ba a cikin sallan Allah ya ba mu cikin amin wani yana tambayar wani ne matsayin magana da aka ce idan mace ta haihu tana da kishiya ba za ta kai kirkin da ta zama kwana a kan ila ina nufin sana ana nufin ba za ta tafi jiki ba kinaya larabci a tsari da jiki mai kinaya amma kuma wani ba zai iya ganewa ba ana nufin mai gidanta ba zai zo mata ba sai bayan ta fita daga jini to kuma mun sani mafi yawanci a wajen wasu malaman kwana arba'in amma in ya zo in kare kafin nan shi kenan za ta ƙwari wanda ya faɗi interest na banki inda ba zai ci ba ya zai zai iya kowane irin aikin alkhairi banda kurba banda kurba wajen aikin da ake ce mai kurba shine kamar gina masallaci biyan kuɗin hajji wajen ayyukan da ayyuka ne kuma ibada ce makruba amma misali zai iya zai kai asibiti a ta ba marasu lafiya magani ko ya je ya ba almajirai ya zo musu abinci su ta ci ko haka ne ko ya biya musu school fees a makaranta duk dai wani abu wanda yake ba kurba ba ne a kan kansa za a iya za a tambaye mutumin da ya buge wanda ba musulmi ba akwai azumi a wannan ya ce a wani a duniya wani masallaci ya fi daraja Allahu a'lam shi da imam malik ya ce na madina shi kuma a ofin daraja masallacin kawai ya kowane masallacin daraja daraja ba yawan ladan ibada masallacin kaba ya kowane masallacin daraja wannan bin ijma amma kuma har yanzu an yi ijma'i inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanci shi kuma a ko'ina a cikin halittar Allah da gaskiya sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun fahimta masallacin Kaaba akwai masallaci ya ko masallacin daraja shi ma an yi Ismail amma kuma duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwance ya ko ina a cikin wajen da Allah ya halitta daraja babu wani waje da yake halitta ne wannan ijma'i ne na malaman musulunci gaba ɗaya babu da ɗaya da ya saba da wani to amma yawan ladan ibada saboda an faɗa cewa za ka iya wani abu babba ƙarami ya zo balada ko yanzu da mun karanta idan an mana imamu fa amin kamar ma baka tafi da mutane na mala'ika da duk da lafiya ba ta da mutum kaga mun ma baka tafi da da dace kawai da kudin amin din mala'ika amma ita wannan gaba ta ta da da irin da ba ko ba haka ba amma kuma dacewa da kudin mala'ika shi ne zai haifar da ya ta ko ko alhamdulillah tun nau'in izan madin alhamdulillah sai ya cika ma'auni gaba ɗaya sallah kuma ga yawan ladan ina ba da mutum sai ga wanda ya samu zuwa ne wanda ya san Allah ne da haka a wajen dai Imam Malik masallacin Madina sallah a cikin shi ya fi sallah a masallacin Makka a wajen Imam Malik saboda hadisin almadinatu khairul lahum law kanu ya'lamun a wannan ya ce bakin shi misali akwai yana tara miyau ko da azumi ko na ba zai iya motsa leƙen sa wajen karatu ba yaya sallar sa a sallar sa ta yi babu komai saboda garura ne wata yana nufin sallah su biya ce ko da haka ba ya iya motsa harshen sai dai ta yi a zuciya kawai ba sallah jariya wannan ya kara da tambaya na shi mata iyalin annabi Musa ta auri wani mutum watan abin da ya sa nake guje mu irin waɗannan tambayoyi dalili biyu ne na farko dai ba za ka same su a Qur'ani ba ko a ingantaccen hadisi sai shi ne na Isra'iliya na kuma ba da alaka ko kaɗan da addinin mutum ko kaɗan ba da alaka da addinin yana ko an ce yanzu wata rana wani ya taɓa mun wayar a tambaya na wayar sunan ko ma yanki yana nabi ne don ce mashi farillan sallah na wani ya sani ba amma na tambayar sunan mahaifiyar annabi to an ce an ce a annabi harun ya auri iyalin ka daga baya amma dai wannan allahu alam allahu alam wannan kawai abin da wanda ban sani ba. wannan ya ce idan mutum ya yi kara na filar rakatun da fajiri a gida da ya je masallaci zai yi ta rashin masjid ko ba zai yi ba da yawa daga masu ta za a kan cewa babu wata sallah tsakanin rakatun fajiri da sallah asuba to da haka ba zai yi ba amma dai sabani ne mafi yawa sun fi shafin canjewa a cikin maza ba maliki ba ta wani yana magana mutum da ya zo mu iyalin ka ba ta yi akwai an sami jiki ba idan ka tabbatar da daukewar jini ta shi in ta sani ba cutar jini ta yana daukewa ita shi magana daukewar jini da sauransu abu ne na al'ada watan watan mace in ba ta yace ta san yaushe ne jini ta yake wannan ce wai mahaifiyarsa ce ta kan matsa mashi kullum wasu ya yi yanka saboda ta yi wani mafarki ya halatta ya yi ko ya yi yanka da biyayya ga mahaifiyarsa ba don mafarkin ba ko ba haka ba ko ya yi yanka da mahaifiya ta ce ya yanka ya yi yanka don Allah amma ba don mafarkin da ya ba ina ba ta mafarki saboda ba ba ta yi umarni da shirka ba ta yi umarni da yanka dabba ya sadaka ta yanka ya sadaka duk umarni ga mahaifiya amma ba dan wai wannan zai hana wani abu ko zai sa wani abu wannan yana tambayar ma'aikaci da kullum zai je aiki ya tafi amma ƙarshen wata ya tafi albashi wannan albashin akwai idan baya zuwa da aikin shi da ya waje ba nau'i na na akwai shubha a ciki duk muna cikin irin wannan shubhan duk muna ciki Allah ya fi mana domin a sai na Umar bin Abdul Aziz duka mun sani ya kasance idan ya zo wajen aiki ya yi bakon da za su wata magana da ba ta aiki ba to fitilan ko shi shi halifa ne kana al'umma gaba ɗaya na musulunci na duniya amma fitilan da yake amfani da shi a ofisin shi na ai na gwamnati sai ya kashe saboda kanan zurfin fatan man da ya fitilan na gwamnati ne na hukuma ne wannan sai ya kuka nashi da dukiyansa sai ya kira in an gama sai ya kashe nashi sai ya kunna na gwamnati sai ya ci gaba da aikin gwamnati saboda ɗan tsaye ne wanda shi ne abin da ake so amma wancan dai gaskiya duka muna cikin wannan kuskuren Allah ya taimake mu ya dawo amma idan yana zuwa da aikin nashi na wajibi da gudun iko watan bayan asiri a aikin ka wannan zai iya yanke masa wancan izini yaya mutum zai yi da jeran karatunsa na sallah yayin da ya raka a ɗaya a sallah mai raka a mutum ne zai sallar azahar ku za mu haƙura in jawabin gwargwado a kan wani ba can sallar azahar ya ja ta raka a ɗaya to wannan sallar ita ce malamai ke ce ma alhubla kamar yadda ya zuwa muktasar ba can ita ce sallar da rako'in da na gefe da gefe za su zama duka raka sura fatiha fatiha babu sura na tsakiya kuma za su zama fatiha da sura fatiha da sura sai ya na tsakiya sun suka fi yawa sai su je mu sun zo sun fatiha ko sura na ga ni fatiha zai zo da fatiha da sura sai ya zauna sai ya tafiya sai ya tashi ya ƙara zuwa da fatiha da sura sai ya tashi sai ya zo da fatiha babu sura ya zauna sai ya tafiya sai ya sallama wallahu a'lam sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صل على سيدنا محمد في اخر امين اللهم صل صل على سيدنا اللهم انا نسالك من خير كله آمين.
وجد ما علمنا منه وما لم نعلم.
آمين ونعوذ بك من شر كله عليم وعلم ما علمنا منه وما لم نعلم.
آمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.